بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كونه روى بالله بدء وريرة على الصواب كان عبد زوجها عن أروتي وقاسم ألاه عن على وعن عائشة نعم لا ما رواه عن حجاب أصحابه أنها فر زوجها لا يؤدد أو أو أو أو أنه لم تختلف الرواة لما روى ابن عمر الثبات إن زادت الإبل على عشرين ومئة في كل أربعين بنت لون دقة خمسين لا ما إلى ابن حزمهم يعزون إن زادت الإبل على عشرين أصون فريدة السائين إذا أماروا عن ابن الحزم كما عن ابن عمر المتم وكونه الآخر في الإسلام مع أبي هريرة العلامة نعم أبي هريرة العلامي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وكونه رواه بلا حجاب to muna magana ne dai har yau akan zancen sabubba waɗanda suke kawo tarjihi a isnadi نعم wanda mun ce dama akalla guda goma ne wanda shi mai wannan littafi ya kawo su amma sun fa haka don wani malamin ya kawo su kun guda talatin ma ya kawo waɗanda irin waɗannan nan kamar yadda shi kuma tarjihi sabuwa wanda suke kawo tarjihi a a matani su ma ya kawo guda goma wanda su kuma akalla wasu malaman sun kawo wajen guda ashirin da wani abu wannan a cikin zane yanzu muke mun yi akalla guda bakwai zami na takwas shi ne yace yana daga cikin sabuwa da suke sawa ko da hadisi wannan ɗin ingantacce ne wannan ma ingantacce ne amma a samu marjuhu da rajin wannan ya rinjayi wannan sai ya zama wannan ɗin shi ne ya fi ƙarfi saboda wannan rinjaya da waɗannan su ne abubuwan da muke ta karantawa to a cikin yanzu na takwas za mu karanta daga cikin a sauba na tarjihi shi ne kaunurawa kasancewar shi ya zama a an ruwaito rawi ya ruwaito rawa ya ruwaito bila hijabi ba tare da hijabi ba shi wanda ya ruwaito wannan ya ruwaito wajen wanda ya ruwaito hadisin ya ruwaito shi ne ba hijabi tsakanin su shi kuma wancan ya ruwaito amma tsakanin su akwai hijabi ji a rinja yadda wanda ya ruwaito din ba hijabi akan wanda ya ruwaito da hijabi shi ne ya kawo misalin hadisin na ita kubarira cin ne ba duk da ya kamata ya zama malayan sarki ne to amma nan dole a sarrafa shi saboda larura ko a ita ku bariratin dan sawa na na bariratin ya zama ala sawari shine yake kan mafi dacewa ita bariratin din Kana.
baiwa ce take auren mijinta da lokacin da aka zo aka yanta shi aka yanta ta tana karkashin sa sai ita Aisha ta gaya mata ki ce mata to fa yanzu kina a lahiya ne kina cikin zaki in kin gada ma ki zauna da mijinki in kuma ke gada ma kya iya yin magana shi kenan kurbu to da haka sai ce a to ai da kawai bari sarai to haka ta rabu da mijin nata bayan ta rabu da mijin nata mijin nan nata kuma yana mutukar santa ya ta bibiyar ta ya ta bibiyar ta duk inda ta yi da yana bibiyar ta a cikin wannan abu yanzu sallallahu alaihi wasallam ya ga irin wahalar da yake ya kiranta yake mata ake bari ne ba ki hakura ki koma wajen mijinki ba ya ce ya rasu da layi ban sani ba umarni kake bani ko ko shawara ce in dai umarni kake bani to wannan ba wata magana kawai sai ko in ko shawara ce dan koma wajen nan nasa to wanda sun ga zama akan wuta ma ya zama wuta ake da namu na goma ce da wannan abu ta haka mutum sallallahu alaihi wasallam ya raba ita haka dai mijin da ya gama abin da ɗinsa da ya haƙura to ita wannan yan tafiyan gaɗin nan da aka yi waɗansu suka ce a mu sai muka ɗauka a maza malikiya mu a wajenmu idan misali yanzu kuyan gata na ƙarƙashin bawa ne ita ma bawa ce shi ma bawa ne yanzu idan aka yin data to tana ne duba da cewa idan muka ɗauki a bisa wayar wannan hadisin da muka rinjaya da cewa lokacin da aka yanta ta shi ma bawan mijin nan nasa yana bawa shi za aka bata wannan zaɓi din amma idan yanzu ita baiwa ce da ake aurenta yanzu aka yanta ta to ba ta da wani zaɓi duk da wasu daga ciki wa'azu sun ɗauka kamar maza mutanen iraq da sauransu sun ɗauka a bisa cewa a hakan ma tana da zaɓin da za su a wajensu saboda shi kuma wacce ruwayar da za mu zo mu fara cewa lokacin da aka yanta ta a wajen ruwayar mijin nan yana ɗa amma kuma duk da haka shi an ba ta zaɓi duba da wacce ruwaya to amma tun da wacin ta zama inda duk hadisin gaba ɗaya kowane ingantattu ne duk gaba ɗaya da wanda aka ce an yanta tana tana ɗa da wanda aka ce an yanta tana bawa to shine zai fara kawo mana rajijin wanda aka rinjayar akan wancan nan wanda mun shi maza malikiya shi muka ɗauka kana wa abdun zaujuha ya ce lokacin da aka yanta ta kana ai ma'ana abin sabata ne kana can ma kenan wa abdun zaujuha alhali ba mijinta bawa a lokacin da aka riga aka yi aka ce an yanta ta a lokacin mijinta yana bawa an urwatu wannan hadisin shi aka rawaito ga urwatu bin zubair wa qasim da kuma qasim bin muhammad bin abubakar suke shi wa'annan su ne suka rawaito wannan hadisin qalahu sun faɗi wannan an aisha sun ce duk sun karɓo wannan hadisi ne ga aisha domin a wajen su kaga ai sun karɓa a wajen su tsakanin su da ita ba hijabi domin dukkanin su ai daga shi a urwatu bin zubair kaga dan asma'u ne yadda ce domin dama can da shi urdu bin zubair da musa abin zubair duk gaba ɗayan su a kaga yayan wannan ne hadda abdullahi bin zubair wanda su bibin su ake ganin su a wajen su shi ana ganin shi abdullahi bin zubair shi ana ganin kamar shi sahabi ne shi ko wannan ana ganin cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya ne aka zo aka haife su bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ji da wani kotar waya take shi a wannan da yake da suna urwatu bin zubair din a shi ma an haife shi ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa wafati da sauran watanni to amma da ke da wani sun dauka a cewa shi abdullahi bin zubair din ne shine aka haifa to idan muka duba haka shi kuma kasim bin muhammad bin abubakar siddiq shi ma dan dan shi kuma dan karanta ne don muhammad bin abubakar siddiq haka shi kuma karanta ne wacin kuma ya tace sara haka dizi maharamanta ne kenan sara haka suna zuwa wajenta ba tare da wani hijabi ba su zo su karɓi hadisi a wajenta baka da baka saraka sai zama sun karɓo wannan hadisi da cewa hadisin da suka karɓo lokacin da aka yanta barira ko abdu hazoji mijinta yana bawa shi ne ya ce to wannan rija a wannan hadisin za a rinja yadda shi akan lama rawahu an hijabin aswadu ba abinda aswadu ya zama ya ruwaito wani hadisin ba an ha gare ta shi ma da ya ce zai rojo hadisin shi ma cewa ya rojo a wajen Aisha amma kuma shi da hijabi tunda shi kaga ba zai mara mun da wani sai haka shi zai karbo hadisi kaga dole sai da hijabi to wa hurru zawjaha amma shi sai yace anna barirata utiqat wa zawjaha hurru cewa ita barirata ina an ayyanta ta ne alhali mijinta yana da su kuma suka ce a'a an ayyanta ta ne wa zawjaha abdu ba wanda mijinta yana ba la yu'da to wannan ba za a karfafa wannan hadisin nasa ba domin shi ya rawaito hadisi ne da hijabi daga nan da Aisha duk waɗancan da suka rawaito hadisin ba hijabi saboda rashin hijabin nan saboda ta mata hijabin nan shi sababi ne na yadda za a rija da hadisi a kansu
na'am awalan wannan shine na takwas kenan to sai na tana sababi wanda ake na tarjihi ne har ila yau aw anhu ko kuma a'a a karbo hadisi gare shi shi rawi din nan amma lam ta haka rubin ruwatu amma a ruwaya ka ce ba ta saba ba
na'am limara wa bin umara ruwatu ne ko ne ruwatu to masu ruwaya ba su saba ba shi a hadisin wannan da ya ruwaito limara wa ibnu umara abin da ibnu umara ya ruwaito a saba wanda yake mata fice na'am in zadatul ibulu ala 20 wani ake to abin da yake nufi a nan wajen shine idan misalin masu ruwaya guda biyu suka rawaito hadisi shi wannan sai rawaito shi da fuska kwaya da cak wannan kuma sai rawaito shi da fuskoki guda biyu amma a cikin fuskokin nan akwai fuskar da wannan ya rawaito to wannan wanda fuskar sa bata sa fuska da cak sun ya rawaito shi za a rinja da hadisin akan wannan wanda ya rawaito fuskokin nan guda biyu domin tsarin wannan ruwaya da ya rawaito ya rawaito da ruwaya da wannan ya rawaito kuma ya rawaito da wata kari kaga shi kenan wannan ruwaya ta kuma karfafin maganarsa ta haka ma a ce dai ya kuma samun karfi da a cikin maganarsa ya zo wacce maganar da ba a ruwa wajen magana take ta zama wa dai kenan shi ne dalilin da ya za a rija da ita wannan ruwaya akan wata ya ce to shi ibn umar ya ruwaito cewa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce za zaratul ibulu ala 20 wa mi'atin idan dai raƙumi ya ƙara a bisa 120 a babin zakka kenan fi kullu arba'ina binti lakum sai ce to daga nan zancen cewa kuma a dinga ba da kaza a dinga ba da kaza duk da ake faɗa masu a wajen zaka to ya canja kuma ta gayyar lawajin daga nan sai a canja kawai duk kullum arba'ina a cikin duk arba'in bintu labunu sai a ba da bintu labunu kawai abinda za a bayar kenan duk kullum hamsin ne hikatun kuma a cikin dukkan kuma hamsin sai a ba da hika shi ta yake hikatun hamsina haka hamsina din ya nuna kenan cewa ya shafe jari da majaluri ko sai bar na mulafi ilai sai mun wannan din ya bar mulafi shine hamsin ne
lama ila na mulafi ka yabo mulafi ilai domin da wani haka ba ga da hikatun hamsin ne ke ko inda ya zama mutum labari yake amma hamsin wace abin da za a bayar kenan kaga abin da yake nufi dai a nan wajen wato idan yanzu ana ɗari da ashirin daga lokacin da ya haura ya zai koma ya so zama ɗari da talatin to an tayi daga wancan abin da ake faɗa a baya yanzu kuma sai a duba yanzu ɗari da talatin sai a ga hamsin nawa ne arba'in nawa ne kaga a cikin ɗari da talatin kana da hamsin guda ɗaya kana da arba'in guda biyu ko kaga kana da hika guda ɗaya kenan minti da gunin idan ya kai ɗari da arba'in sai ka duba gani ka gana da hamsina hamsin hamsin guda biyu ka kana da hita kenan guda biyu kana da arba'in guda ɗaya gunci da gunin guda ɗaya kenan idan ya kai ɗari da hamsin ka kana da hita guda uku in ya kai ɗari da sittin ka kana da arba'in arba'in guda hudu ka kana da gunci da gunin guda hudu in ya kai ɗari da saba'in ka kana da in ka duba za ga hamsin nawa kake da
hamsin ɗaya arba'in yauwa ka da hamsin guda ɗaya ka da arba'in guda uku ka ga kana da hita guda ɗaya kana da arba'in guda a minti lagunan guda uku da uku in ka san ɗari tamanin ka kana da hika biyu jaza biyu domin a bayan arba'in biyu ne hamsin hamsin guda in ya san ɗari da casa'in sai ka duba gani ka ga kana da ɗari da hamsin hamsin hamsin guda uku kenan sannan ga arba'in kuma ka kana da hika guda uku kenan kana binci lagunan ɗaya in ya san ɗari biyu kuma an ba su haƙi zaɓi duk wanda ya ga dama ya gaba ko ya karɓi binti labunin guda hudu guda biyar ko ya karbi yaka guda guda hudu duk wanda ya ga dama to haka haka dai za a kai to wannan shine abin da hadisin da ibnu umar ya rawaito cewa abin da za a yi kenan shine zai ji to lama lama ilabani hazmi ya azuna ba abin da su suke danganawa ba zuwa ibnu hazmi cewa shi abin da ya faɗa shi abin da wato amr bin hazmin ya faɗa hadisinsa shi ya rawaito wannan hadisin kamar yadda ibn umar ya faɗa sannan kuma sai zo ya roto hadisin da wata siga cewa kuma in za ka kibiru ala 20 nan idan rakumi ya zama ya ƙara a bisa 20 ito ne farfari da tsakani sai a fara da farillan nan ta masu karɓar karɓar zakai wato mana abin ya koma fresh ne kuma idan ya kai zama 120 yanzu idan biyar ta ƙaru dama duk rakumi biyar ai akuya ɗaya ke ba idan ya kai guda goma akuya biyu in ya kai uku akuya uku in ya kai hudu akuya hudu in ya kai biyar shi ne za a ce kuma an tare daga zakar shanaku an koma zakar jinsi da jinsi kuma ne ko ba shi na kace za a bada rafuni ba kuma wannan sai a koma yanzu kuma a koma irin wannan zakar kuma da ta kai ɗari da ashirin kuma sai a kuma koma a baya kamar yadda muka lissafa a baya muka ce da gaban abin da za a baya da lokacin da ta kai kaza kuma in ya kai ashirin da biyar a bada kaza in ya kai talatin da shida a bada kaza har zuwa dai ɗari da ashirin nan abin da muka lissafa a baya shi za a kuma lissafa kuma to shi wannan ita ce ɗayar wayar kenan da yi mutum da ya ce in za'a in za'a maruwi domin ya zo kama a nibin umar wato an ruwaito ga amur bin hazmin din nan misalin abin da aka ruwaito ga ibn umar Allah maruwi an bin hazmin kama a nibin umar kama yadda aka ruwaito ga ibn umar albutin mu wanda yake mai cikawa shine wancan wanda yake magana ba na mutum cewa ayi wannan ba ayi itsina bi ba to tunda wannan ya riga ya ruwaito su sai a ce to an riga da wata ruwaya ta ibn umar tun da shi fuska ɗaya ce kawai.
Kaunuhu akhiral islam.
To na ƙarshe kuma na ƙarshe kuma shine wato sababi na goma kenan na tarjihi wanda ake rijiyarwa. Duk wannan muna magana kaga isnadi muke sanadi muke magana ba mata ne mu mu kan mata ba. Sai akan sanadi ake magana. Shi ma akan rijiyar kasancewar sa shi mai ruwaya ya zama shine na ƙarshe a musulunci.
Ma anib wato dan misali aka zo aka samu wannan ya rawaito hadisi. Amma shi ya musulunci tun a farkon musulunci. wannan kuma ya zo daga baya zo ya musulunta amma sai suka zo suke ruwaya hadisi to za a rinjayar da wanda ya zo ya musulunta daga ƙarshe din nan akan wanda ya musulunta a farko domin abin da ake hange shi wanda ya musulunta daga ƙarshe ya zo ne kusan hace a wannan lokaci duk wani abu da aka riga aka tabbatar zai zama kamar shine na ga abin da aka ga abin da ya riga ya gabata kuma shi ne a ihtimali dai abin da zai iya yiwa shi ne mafi karancin a ce an samu nasuwa a kansa amma wancan wanda aka kawo daga farko ai ta iya yiwa wannan ihtimalin a ce an samu nasuwa a kansa ai akwai shi da yawa shi za a ce ganin cewa sai a rinjaye da wannan wanda ya musulunta a ƙarshe dinnan akan wancan wanda ya musulunta a kwakwalo sai dai wasu da yawa an yi sabani wasu na ganin cewa su a wajen ba haka bane tunda dai ai wancan na farkon ma da ya zo ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen rayuwarsa ba cewa za a kuma tashi ba ko ai ne kaga zai ci gaba ne saraka zai yi ihtimalin ya ji wancan din ma ko wani na shafewa kuma na shi kuma ya kuma jin sama'a mutum da bai ji shi ba wani suka ce su wancan magana kawai za su tabbatar ta bakwai
na'am ma ana bi hurairar al'allami shi ne yace akwai hadisin da ya zo wanda aka karɓo shi ga abi huraira al'allami wanda yake da yawan sani ne suna kai ne haka saboda shi ya yi masa na shi ne saboda kasancewarsa irin hadisan da ya rubuto masu yawa amma na ke cewa yaron zuwa hadisi wajen dubu biyar da wajen ɗari uku ɗin wanda duk gaba ɗaya a cikin masu waya babu wani wanda ya rubuto nisfin abin da ma ya rubuto don ba a samu wanda ya ke ya rubuto sama da dubu biyu ɗari bakwai ba a samu ba a cikin zaɓen amma shi ya rubuto wajen dubu biyar da ɗari wajen uku ko shi ya rawaji wannan hadisin cewa sallaman nabi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin da yace annan nabi sallallahu alaihi wasallama sallama min isnatayn yayi sallama daga raka'a biyu wa takallama yayi magana sannan wa bana ala salati sannan kuma ya gine abin sallata aka hadisi wanda dai yana nuni ya abin hadisin nan na zulun da ake magana ka san ya zo da ruwayoyi kala kala kamar a cikin ashiba ma ya zo da su da ruwayoyi kala kala cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya zo ya raka'a biyu sai ya sallama da ya sallama a wata ruwaya ma wasu daga irin masu gaggawa tashi nan daga an yi sallah aka ce har sun tashi sun fita suka fita suna waje suna tattauna a wajen an yi fitar da ta cika suna magana tsakanin sannan daga baya su ma sai na umar dai ga duk da su aka yi sallah amma duk baki magana ba sai sai na abubakar saboda haka amma shi zule zai nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ikiya sai zama ya ce ya rasu da laya kasar salatina amnaci ya sallan nan ta gajarta ne ko kuma da aka yi rasulullahi in sura da sallama ya ce kullu zalika lamin ai babu abin da ni ban manta ba kuma sallan nan ba a gajarta ba sai ya ce a ai fa lalle lalle ba alun wannan ya kasance sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayoyo ya tambaye shi ransa abai yake a sadaka zule dai ne yace zule dai ne ya gaskiya aka suka ce eh sadaka zule dai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ya cika sallah to kaga duk wannan maganganun da su an yi a ba a shan wanda suka fita suna sun yi magana to duk dai wa'anda sannan kuma gashi ya tambaya kila ma sai na abubakar aka tambaya da wai suka amsa suka ce sun yi kuma aka sun yi magana kuma amma aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallah kuma haka shi yana kenan cewa ashe magana a cikin sallah ba kowace ce take bata sallah akwai manganu malaman sarrafa su da dama an yi magana kala kala mai dama cewa akwai manganu waɗanda suke suna bata sallah akwai wanda ba sa bata sallah kuma sai ma an duba yanayin da ganganci aka yi ko ba da ganganci ba nan an yi da gangancin ma sun yawa ko ba su yawa ba kuma a yawan ma ana duba wanda yake ba da fa'ida kamar yadda an yi magana da yawa ibnu taymiya ya magana ma akan yanzu cewa ita kan kalma dan wani sun ce ko kalma biyu ne ko harafi biyu ne in kai suna ganin kamar ta baci an yi magana cewa a to ai sai an duba an gani cewa ma yaya harfan suke domin akwai harafi guda biyu da za su ba da fa'ida amma akwai harafi biyu da ba za su ba da fa'ida ba kamar yanzu an da shauransu to sai an duba irin waɗannan ma da dai manganu da dama dai wanda malamai sun yi magana akan waɗannan abubuwa to amma su kaman Abu Hanifa su sun dauka abin cewa kowace irin magana ce aka kawai sallah ta baci idan aka magana a cikin sallah ko dan gyaran sallah ne sallah ta baci to abin da suka dauka ce saboda su kuma ga hadisin nan da suke magana cewa a kuma bana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gini kuma ba da kalami bana sannan bayan yayi da ce kuma sai ya gini a cikin sallah a tarjiha fara ka nufi tarjihi da wannan magana da muka magana karin jayar da wannan hadisin akan me Allah ibn Mas'ud hadisa hadisin nan na ibn Mas'ud da ya rawaito a karbo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ta kallamu yace kada ku yi magana a cikin sallah in in fi salati shugula ai inna fi salati da shugulan cewa a cikin sallah akwai wato shagulgula abubuwa da za su saki hankalin mutum da dama saboda haka wannan kamar hadisi ne guda biyu ya kawo shi hadisin na farko wanda ibn mas'udin ya roje cewa ya kunna nusallimu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salati fa yurdu alaina da tun mun kasance muna yin sallama da annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin yin sallama sai ya raddi gare mu falan ma kadimna min indin najashi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu wajen najashi mun je mun dawo da muka dawo sai muka zo muka yi sallama alaihi sai muka yi sallama gare shi amma fa lam yurda alaina annabi bai rage gare mu bayan ya gama sallah fa kala sai yace inna fi salati shugulan ko a watar waya inna fi salati da shugulan wato kaga ya kawo magana da sunan inna shi shi a wakar shi in ka kawo da inna din ba zai yi waka ba ta waka ba cewa in fi salati shugulan kaga yayi tahbibin inna ne wanda dama san mun san ana tahbibin inna kuma ta aiki ko kika amma ga in dai ta yi aikin ya kamata a sa lami domin yana cewa ita ce domin kada wani ya dauka ko in din nafiya ce kisa aka ce a sai wannan yake a annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna fi salati da shugula cewa shugula cewa a cikin sallah akwai shagali sosai saboda haka ba a yin magana a cikin wata waya yace inna allaha ya hadithu min amrihi ma yasha cewa Allah yakan fara da abin da ya ga dama a cikin lamarinsa wa inna mimma a hadasa yana daga abin da ya farar yanzu Allah ta kallamu fi salati kada ku yi magana a cikin sallah a gane ko wannan ruwayen guda biyu shine shi ya hada kaga yace a cikin wata ruwaya Allah ta kallamu fi salati kaga la ta kallamu kenan wancan kuma ruwaya ta farko inna fi salati da shugula shi kuma wani hadisin na ila yau ba amma duk ya hada su gaba daya ya mu ya wace su ya faɗi wannan abu walana fiyu to shi Abu Hanifa in sajjabi sai ya kafa hujja da wannan cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da can gashi ana magana amma yanzu ya zo ya ce a daina magana a cikin sallah to lalle hakika wannan ya nuna kenan cewa ba wata magana da za a yi sallah sai su Abu Hanifa suka ce kowace irin magana ce ma wa kula kullu salatin bil kalami saboda haka suka bata kowace sallah ce da aka yi magana a cikin ta mujalla mutlakan kowace irin magana ce su a wajen su da wannan hadisin suka ce ba za a yi magana a cikin sallah ba amma mu sai muka dauke shi wannan marjuyi ne domin wacce wayar raji haki akan wannan saboda ne saboda wancan dalilin da muka faɗa na cewa a sai an duba an gani wanda ya ruwaya wane ne ahirul islami a wane ne karshe a zai zo a musulunci duba da shi ibnu mas'udin a ya kasance kamar yadda zai dinsa ya kasance tintin din yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ha abu musa al-ashari ma yana faɗa yana cewa saboda yawan shiga da yake gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin kamar shi dan gidan ne ma kaga tintin din ne kaga ba za ka hada shi da abu hurairah ba wannan shine a mu a wajen mu sai muka ce to abu hurairah da yazo daga shi shine ya kamata a rijaya da magana to shine akalla ihtimalin da shine mafi karanci yiwuwar a ce an samu nuska a ƙarshen mutumin da yazo na ƙarshe to da galibin duk wani abu yazo a ce musulunci yana zuwa ne in an ga ko wani abu sabo da yazo sai kuma a nusanci wacce magana kamar yadda zai da muka magana kaga da ana magana da kana cikin yin sallah ma sai kai wa ka ci dan uwanka yaya abubuwan nan kuwa sai kuma ku ci gaba da sallah amma daga baya ka zo aka nusanci kaga duk abubuwa yi suna zuwa ne daga baya kuma a shafe su shi za a ce gani cewa wanda ya zo na ƙarshe din nan kamar maganarsa za ta fi ƙarfi saboda karancin cewa da wuya a ce ita ce aka shafi galiban wanda yake na baya shi ake fi shafi wannan shine kusan ƙarshen abubuwa guda goma wanda ya magana waɗanda suke suna ana tarjihi da su a ɓangaren sanadi sai a ɓangaren kuma yanzu mutane shine za mu shigo alhamdulillah